الفصل السابع عشر الفصل الثامن عشر في بيان الإيمان بالكتب المنزلة إيماننا بالكتب المنزلة ركن عظيم رافع للمنزلة أنزلها الله على من فضله كتابا أو سمع قد كتابا أو سمع من قد أرسله من ملك أو من وراء حجب كل كلام الله لا تس كل كلام الله لا تستغربي للعالمين حجة وعروة محجة محجة محجة لس محجة للساكنين قدرة للسالكين قدرة أولها صحوف إبراهيم قد تبعها توراة موسى إذ ورد زبور داود وإنجيل على عيسى عليهم السلام نزل آخرها القرآن أنزل آخرها القرآن أنزل على آخرها القرآن أنزل على محمد خير محمد خير نبي أرسل للعالمين كلهم نذيرا نذير للمؤمنين خاصة بشير وجحد واحد كجحد كلها يا ويل من جحد ممن سفها اتفقت لدى أصول الدين واختلفت في الحكم والتبيين وينسخ اللاحق منها السابقا كلية نو في الجزء كلية كلية نو في الجزء فقبل واثقا وفقدت أو وفقدت أو حرفت غير الذي حفظه الله تعالى محت فاحتذي هو القرآن الناسخ المهيمن الحاكم النور المبين الآمن وكلها واجبة وكلها واجبة احترام لا تقرأن مخالف مخالف اخترام مخافة مخافة اخترامي أما القرآن قل كلام الله لفظا ومعنى دون الاشتباه منه بدا ثم إليه يرجع ليس بمخلوق فثق تنتفع أمن به وح أمن به وحك من هو اعبدي به إلهك به إلهك لدى التهجد رتله واخفض رتله واحفظا تدبر واعملا به وعلما له كل, كل الملا وليس مؤمنا به من كذب شيئا شيئا من شيئا من من اختباره او من اخباره او أو تجنبا أو استحل منه ما حرم أو اعتقد التحريف أو اعتقد التحريف أو أو نقصا وأو أو نقصا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يو رانا الاثنين عشرين دا شيدا قوات السفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دايا دا داري هدو دا أربعين دا أكو wanda ya muwafaka da hudu ga watan goma shekara ta 2021 za mu ci gaba da darasi na 23 a cikin littafin alfiyatu tauhidi wanda aka wanda aka sa mai suna da addurratul mudiya fi nazmi tauhid rabbil bariya wallafar al'allamatu al-shaykhu muhammad ibn ali ibnu adam al-ethiobi rahimahullahu ta'ala za mu tashi alfaslu al-thamin ashar fasli na goma sha takwas bayan bayanai da suka gabata a tsakanin fasli na sha shida da sha bakwai an yi magana dangane da mala'iku haka kuma an yi magana dangane da alijanu abinda musulunci ya wajabta ga musulmi ya kudurce dangane da su to yau kuma za a yi bayani akan abin da ya shafi fi bayanin imani bil kutubil munazzalati za a yi bayani akan imani game da littattafai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ga manzanninsa wanda shi ma yana daga cikin arkanul iman guda shidda bayan mutum ya kudurce Allah subhanahu ko imani da Allah subhanahu wa ta'ala to haka nan bayan mala'iku to haka akwai littattafai dole sai mutum ya yi imani da su wa'yanda nassi ya ambata da wa'yanda ma bai ambata ba to sai ce imanuna ba da gaskiyanmu ko imaninmu bilkutubi dangane da littattafai almunazzala wayanda aka saukar daga sama wayanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ya ce rukunun to wannan wani rukuni ne wani ginshiki ne azimun babba mai girma ma'ana min arkani al'iman wani rukuni ne daga cikin rukunan imani wanda ba zai yi a samu imani ga mutum ba dole sai an samu ya ba da gaskiya game da littafan Allah to bayan zamansa rukuni daga cikin rukunan musulunci daga cikin rukunan imani sai ce rafi'ul lil manzila kuma mai daga darajar bawa ne saboda haka duk sanda bawa duk sanda musulmi ya yi imani da littattafan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar to wannan zai daga darajarsa zai daga darajarsa daga zamansa na musulmi sai ya kai shi ga mataki na imani mataki na mumini kenan to sai mal ya ce an zala Allahu kuma wanda ya saukar da waɗannan littattafai shine Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su ala bisa ga man faddala wanda Allah ya fifita ma'ana ba haka kawai Allah yake saukar da wani littafi ga wani bawa daga cikin bayansa ba a sai don ya fifita wannan bawa akan al'ummar da ke rayuwa a wannan lokaci saboda haka kowane manzo kowane annabi to shine afdal shine mafi falala a cikin al'ummarsa to shi yasa sai Allah ya zaɓe shi sai ya saukar masa da wannan littafin ba tare da an saukar da shi ga sauran mutanen da ke zamani da shi ba gashe daga cikin dalilan da Allah ya fifita annabawa da manzanni akan sauran al'ummomi zamowar Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littattafansa gare su wannan fifiko ne daga Allah maɗaukakin sarki to saukan nan kala biyu ce mala ya ce kitabatan akwai littafin da an saukar da shi a rubuce daga sama har zuwa ƙasa haka Allah ya saukar da shi ba wai zuwa aka aka karanta ma manzon manzon ya rubuta ko kuma ya umarci masu rubutu su rubuta ba a haka Allah ta'ala su kutum da takardun da rubutun da komai Allah ya aiko mala'ika ya zo ya danka ma wannan manzon wannan kama a taura haka an ka saukar da ita jumlatan lokaci guda rana guda aka saukar da ita daga sama aka turo mala'ika jibrilu aka ce je ka kai wa annabi musa saboda haka wannan kason farko kenan au sama man kadi arsala akwai kuma littafin da shi kuma saurare ne na wanda an ka aiko shine mala'ika ma'ana manzon zai saurari mala'ika mala'ika ya karanta masa kama alkur'ani duk sanda mala'ika jibrilu ya zo da wata sura ko wasu ayoyi to zai zo ya karanta wa annabi ya karanta wa annabi da yake shi annabi baya rubutu to sai ya kira sakatarorinsa sai ya ce to ga aya kaza an saukar a rubuta ta a sa ta wuri kaza ko ga sura kaza an saukar da ita ku je ku rubuta a lokacin da mala'ika jibrilu ya ƙare karanta masa abin da Allah ya aiko shi saboda haka shi alkur'ani ba rubuce an ka saukar da shi ba wannan rubutu da muke gani to rubutu ne wanda magabata suka yi sahabbai kenan amma ita attaura ba rubutun ɗan adam ba ne kamar yadda da lafazin da kalmomin to hadda rubutun ba na ɗan adam ba ne sako ne kawai Allah ya ɗauka na littafi kamar yadda zaka rubuta wasiƙa ka ba abokinka ko wani ka ce je ka kai mawani sai je ce to ga sako in ji wani to haka aka wa annabi Musa shine kitabatan aw sam'a man qari arsala to wannan ya shafi alqur'ani da sauran littattafai shine min malakin na daga mala'ikan da aka aiko aw min wara'i hujubin wani lokaci kuma au sam'a min wara'i hujibin ko kuma au sam'a man ursi au sam'a min wara'i hujibin ko kuma saurare ta bayan shamakai shine zan Allah ne zai kira manzo da kai ne ya yi masa wahayi ba tare da wasu dan mala'ika ba akwai nau'in kalan wannan wahayin akwai annabawan da su kuma haka Allah ya ba su nasu littafai kiransu ya ya karanta musu abin da yake bukata na littattafan sai sun ka haddace su kuma suka zo suka karantar da mutanensu ba su ganin Allah amma kuma suna jin maganarsa min wara'i hujubin kenan to shi ma wannan nau'i ne na kala akwai irin wannan wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to saboda haka waɗannan fuskoki guda uku ko guda hudu da ya ambata to ta waɗannan hanyoyi ne Allah yake saukar da littattafansa hanya ta farko ko dai a turo littafi sukutum ko a turo mala'ika da surori ko da ayoyi ko da littafin ya zo ya karanta ma manzo hanya ta uku Allah ya kira manzon da kansa da kansa ya karanta masa abin da yake son ya karanta masa shi ko manzon sai ya haddace to shi ne mala ya ce kullun to da kason farko da na biyu da na uku dukka kalamullahi maganar Allah ce eh don ji an ce an turo mala'ika sai ka yi tsammana to ko magana ta mala'ika ce a maganar Allah ce la tastagribi kuma karka jingina abin gaba kwanci ba na karka nuna kai ya za a yi haka ya za a yi wannan magana a ce magana ce ta Allah kamar yadda wasu daga cikin alfirak suka yi ko ba su ganin da wasu daga cikin kuma waɗanda suke kafirai wanda suka karyata annabi sun ka ce nama yu'allimuhu bashar mutum ne ke koya masa a gaba su yadda da maganar Allah ba ce to shi yasa ya ce a'a duka maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala domin Allah yana cewa wa makana li basharin an yi kallimahu Allahu illa wahaya أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إيه، فيوحي إل- بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم to wannan aya ah, ta tabbatar da cewa duk sanda kaga Allah ya yi magana da ɗan adam to sai ta fuskar wahayi wahayi zai masa amma da shamaki tsakanin shi da shi bawa ta yadda ba zai ga Allah ba eh saboda la tudrikuhul absar aw yursila to ka gani ko ya turo masa mala'ika rasula ana ana nufin mala'ika sai ya je ya masa wahayi fayuhiya bi izini sai ya masa wahayi da izinin Allah ma'ana ba karan kansa ba shi mala'ika kuma ya sha wa abin da Allah ya ga dama don karka yi tunanin wala Allah kila mala'ikan na iya ƙara wani abu eh, ko ya rage wani abu ko ya canza a duk abin da zai gaya ma manzon to abin da Allah yake so ne domin Allah masani ne kuma mai hikima akwai dalilai da yasa ya haka akwai hikimomi kwarai da gaske to saboda haka duk littattafan nan da Allah ya saukar da wayannan nau'uka da aka ambata to dukkaninsu magana ce ta Allah to shine ya ce la tastagrib karka nuna wannan abin bako ne ka ya za a yi hakan ya zamo sai ce hujjatun kuma a su waɗannan littattafai wala Allah za ka iya tambaya ko mai tambaya zai iya tambaya to me hikimar saukar da su sai ce hujjatun lil alamina don su zama hujja ga halittu saboda in ba a saukar da littafi ba in an je lahira wani na iya cewa to ai shi bai san ba a shirka ba ai shi bai san sallah ibada ba ce ai shi bai san tauhidi addini ba ne to amma yau ga littafi gabanka ga alkur'ani ga shiga hannunka to wace hujja gare ka idan baka yi imani da shi ba idan baka bi Allah ba baka da wani dalili sannan wa urwatun kuma ya zama musu ya giya wadda za ta sada su da Allah babu hanyar da za ta haɗa bawa da Allah sai ta hanyar riko da littafin da ya saukar saboda haka alkur'ani ya giya ce wadda duk wanda ya riko da ita to za ta sada shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mahajjatun kuma godabe ne hanya ce mai faɗi lissalikina ga masu shiga in kana son ka shiga hanya to ka riƙe littafin Allah shi yasa duk wanda ya saki abinda Allah ya saukar to sai ka ga bai da istiqama ga lamurransa yau ka ganshi akan wani abu gobe ka ganshi akan wani abu daban gobe ka ganshi akan abu kan saboda ya saki hanya ya saki littafin Allah kuduwatu sannan kuma koyi ne su waɗannan littattafan ga masu shiga duk wanda ke son ya san yaya zai yi ibada to da ya buɗe alkur'ani ko wani littafi da Allah ya saukar masa in ma baya cikin wannan al'umma to zai samu abin da zai yi bautan Allah da shi yadda za ka tsara rayuwar duniya komai saboda haka shi yasa dalilan da yasa kaga muna wahala yanzu saboda ba mu yadda da komi mu ɗauko daga alkur'ani ba wasu abubuwa ne kawai musulmi suka yadda su ɗauko daga alkur'ani sauran abubuwa kuma a bar shiga tunanin mutane eh ko ba haka ba shi kuma alkur'ani komi yana nan ciki ne komai wa ba'du fal qur'anu baharun zakhiru wal ulama'u fulkuhul mawakhiru kullul fununi minhu tustamaddu wa kullu ma khalafahu faraddu duk wani ilimi da ka sani daga Qur- to akwai asalinsa a qur'ani duk ilimin da ha gani ko wani irin ilimi na in an ka lalaba shi babu shi cikin alkur'ani to ba ilimi ba ne amma in dai ya tabbata ilimi ne to sai ka samu yana da asulu yana da tushe a cikin alkur'ani babu wani ilimi da an wajen alkur'ani babu shi to shi yasa ya ce wa kullu ma khalafahu faraddu duk abin da ya saba ma alkur'ani kuma watsi ake yi da shi to inda mun yadda da haka da ba za mu wahala ba amma wasu abubuwa ba mu yadda da cewa mu koma ga alkur'ani mu ɗauko komai da komai ba da shi yasa matsaloli suka yi mana yawa kuma hanyar magani tabbawa ya ko ba haka ba ga mu ga cuta tare da mu amma kuma ba mu san maganin ta ba ko kuma ba mu za mu iya dawowa mu rike maganin ta ba ko ba haka ba to summa munajjaman bi qadari alhaja man azhara da'a yura ilaja duk wanda ya je wajen likita ya bayyana cutarsa sai a nuna mai magani ko ba haka ba eh to amma baka je wajen likita ba za a ce maga magani to man azhara da'a yura ilaja to sai malam ya ce awwaluha littafi na farko da aka fara saukarwa a duniya daga cikin littattafan nan shine malam ya ce suhufu ibrahim takardun annabi ibrahim haka alkur'ani ya ambace su fi suhufi ibrahima wa musa to su Allah ya fara saukarwa waɗanda dai nasu ya ambata wala Allah ko akwai wasu to Qur'ani dai bai ambata ba kama annabi Nuhu kaga rasulun ne bal huwa awwalur rusuli amma Qur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallama nasi daga gare shi bai zo cewa ga sunan littafin da aka saukar masa ba eh to amma kuma akwai amma abin da ya bayyana gare mu abin da mun ka gani rubuce to takardun annabi ibrahim su aka fara saukarwa to sai ce ƙari tabi'aha tauratun tauratun musa tauratun musa littafin annabi musa ƙari tabi'aha shi ya biyo bayan suhufu ibrahim saboda haka ga ɓangaren sauka a taura ita ce mataki na biyu bayan takardun annabi ibrahim to sai a taura ta annabi Musa sai a taura ta annabi Musa izuwarat lokacin da ta tusgo zuwa ga shi annabi Musa din ko lokacin da ta same shi zaburu dawuda na uku sai zabura ta annabi dawud ita ce ta uku wa injilu sai littafin injilu ala isa wadda aka saukar da ita bisa ga annabi isa alaihimussalam amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata gare su nazala bi ma'ana nazala in, wa, wa nazala injilu isa eh, wa nazala injilu ala isa to shine sai jinkirta fi'ilin can saboda waka ba za ta yi masa biyayya ba idan ya ce ya gabatar da fi'ilin eh naz, wa nazala injilu ala waka ba za ta yi masa da'a ba to shi yasa sai ya gabatar da fa'ili sai jinkirta fi'ilinsa ya gabatar da ma'amuli akan amil to haka daga injila sai alkur'ani kamar yadda zai yi bayani to haka Allah ya saukar da su dukkaninsu kamar yadda zai faɗa littattafai ne daga Allah kuma kaga kowanne daga cikinsu babba ne a cikin manzanni eh? yauwa shi yasa suna daga cikin ulul azumi gaba ɗayansu to saboda haka manya ne Allah ya fifita su kamar yadda ya faɗa a baya shi yasa ya saukar da wa'annan littattafai a zuwa gare su kuma kowane littafi an saukar da shi ne gwargwadon yaren mutanen wannan lokaci an gane kowane lokaci baya duk da larabci an ka saukar da su ba annabi ibrahim ba larabci yake yi ba annabi musa ma ba larabci yake yi ba annabi isa ma ba larabci yake yi ba saboda haka kowa an saukar da nashi littafi gwargwadon yarensa gwargwadon yaren al'ummat gwargwadon yaren al'ummat to shi yasa can a shehu abdullahi a littafinsa alfara'idul jalila ya yi bayani ya ce unzilatit tauratu bil ibrani wa unzilar zaburu bisuriyani wa unzilal injilu bil ajmi wa unzilal qur'anu bil arabi saboda haka injila a taura an saukar da ita daga yaren ibra saboda haka mutane annabi musa ibraniyuna ne to haka allah ya saukar da ita don allah shi ya halicci yare na duniya gaba daya tun kamin ma a halicci duniya dama allah ya halicci yare duk da akwai saɓani wasu na ganin a kowace dai al'umma allah ya yi musu ilhamin nasu yayi wasu kuma na ganin a'a yaruka dama allah ya halicce su dama akwai su bi ma'ana tun tun asali akwai hausa yadda za ku fahimta ba wai sai da bahaushe ya zo sannan an ka samu hausa ba a dama akwai hausa allah ya halicce ta ana jiran waɗanda za su yi amfani da ita su zo shine abin da ake nufi to tun kamin a halicci sammai da kasai akwai hausa akwai larabci akwai turanci akwai yarbanci akwai ibo akwai waye akwai waye ila akhiri to haka wa unzila zaburu ita at-taura ahkam ce da kaga alqur'ani kusan duk ta kama da alqur'ani cikin su saboda haka mafi yawancin abin da ke cikin at-taura ahkamu ne hukunci hukunci ne akwai tauhidi akwai bayanai na sallah akwai bayanai na azumi akwai bayanai na ahkamud dima da alkisas da sauransu sannan wa unzila zaburu bisuryani shi kuma annabi dawud an saukan mai da zabura da yaren suryaniya saboda haka shi mutanen zamani ne ke yi a wannan lokaci ita kuma mafi yawancin malamai sun ce azakaru ne da salatoci a ciki da tasbihai ba littafi ne wanda ya dauke da ahkamu ba haka wasu malamai suka faɗa wa unzilal injilu bil ajmi ita kuma injila da ajami an ka saukar da ita da ajami wasu na cewa turanci suna son su tabbatar da cewa annabi isa kamar ya yi amfani da da yaren turanci da an ce yaren turanci ba dole sai na wayannan turawa da suke turanci yanzu ba an gane ko a'a turawa dai ne kuma sun yi amfani da wani turanci saboda duniya in tana tafiya to yare na canzawa yana ta ɗauri shi yasa yanzu idan za a mai da wanda ya shekara misali 80 da rasuwa sai shi ta hausa ba mu gane ba mu ma mu yi hausa bai gane yau shehu abdullahi a wani littafi da ya rubuta da hausa to sai kai ta karantawa inda dan zamani kake baka gada abin da ya wadi kuma hausa ta asali da hausa ya rubuta shi yana da littattafai da ya rubuta da hausa wasu da fulatanci na larabci su suka fi yawa to haka gwargwadon nisa gwargwadon yadda yare zai canza to almuhimmi dai injila da ajami an ka saukar da ita ba ajami irin wanga na bahaushe ba shine yazo yana rubutu da hausa da harufan larabci ba shi ake nufi ba ana nufin ajami wanda ba laraba ba larabci ba su waɗancan da suryaniya da shi ibara dukansu a jami ne amma ba za a kira yare a jami ba sai in larabci ya bayyana ko da aka saukar da su wannan lokaci babu larabci to shi annabi isa ko da ya zo duniya akwai larabawa saboda larabawa an same su ne tun daga zamanin annabi ismail dan annabi ibrahim zuri'a te su suka fara larabci to saboda haka akwai larabci a wannan lokaci sai dai shi ba balarabe ba ne kuma al'ummar da aka aiko shi zuwa gare su ba laraba ba ne to shi yasa aka saukan mai da littafi da yaren da mutane suke fahimta don ka a zo ana karanta abu mutane su kasa me su kasa fahimta to shi yasa kowane annabi ana saukan mai da littafin da lokacin da yake magana da mutanen da irin yaren da suke ji to wannan shine wa unzila alquranu bil arabiyyi shi kuma alqur'ani an saukar da shi da larabci a can ya faɗa cikin almiftahu littafsir a kusan larabci shine ausa'ul lughat shine mafi yalwan lugogi gaba ɗaya saboda cikin larabci za ka samu harafin da duk duniya babu mai amfani da irin wannan yare a cikin larabci za ka samu ilmomin da babu inda za ka je ka same su wasu ilmomin ma daga gare shi ake sata yanzu ilmin nasab ilimin dangantaka misali ilimi ne shahararre ga larabawa tun kamin tahowar musulunci balarabe sai ya zo ya baka tarihin kai ne da iyaye ne da kakanni ne har zuwa na talatin ilmin nasabi kenan to duk duniya laraba ɗaya da shi ilmul hisab wannan mathematics na larabawa ne turawa suka sata mu adda shi shi saganan zube cikin littattafan gado sannan alfiyoyi an rubuta akan ilmul hisab suna da rubuta to namu ne suka swaci shi yasa sharaɗi kamin ka zan malamin rabin gado sai ka san ilmul hisab kuma namu ya mahi nasu waya namu hisabi ya hi na wanga nasu waya sannan ilmul arab na hau duk duniya babu yaren da addashi sai larabci shi ne ka ji an ce zaidun wani lokaci zaidan zaidin to duk duniya larabci dai da haka babu wani yare wanda wai ke amfani da arabi babu shi babu shi sanan duk duniya har yanzu ana na ana bincike ba yaren da adda harafin bodin sai larabci babu hausawa ba su da turawa ba su da zabarmawa ba su da fulani ba su da kowa bai da sai larabci to saboda haka shi yasa Allah ya zabi wannan yare sai ya saukar da alkurani kuma ya turo balarabi to shi yasa in ka ce ba za ka karanta larabci ba kuma kana so ka yi musulunci ka yaudare kanka kai dai ba balarabi hake ba ba ka da alaƙa da larabawa Allah ko ta kusa ko ta nesa to asumin malam ko ta kusa ko ta nesa kuma ka ce wai son haka kuma ka yi addini kuma addinin nan da ƙur'ani za ka yi shi da sunna ƙur'anin nan ba larabe ne mai sunnan nan ba larabe ne kuma kai ka ce ba ruwanka da larabci to shine ne malam ya ce wa akhiruha ko akhiruha littafi na ƙarshe wajen sauka wanda da gare Allah ya rufe babu wani littafi da za a sake saukarwa alƙur'anu ko alƙur'anu shine ƙur'ani hmm? yawwa daga alƙar'u ne shine aljamu haka wasu suka faɗa unzila an saukar da shi ala muhammadin bisa ga annabi muhammad khairu nabiyyin shine mafi alkhairi daga cikin annabawan da Allah ya turo ursila da anka turo shine afdaluhum sannan nazirun annabi mai gargadi ne lil na ga mutane ko ga halittu kullihim gaba ɗayansu shi annabi da anka tashi turo shi sai anka aiko shi ga duniya gaba ɗaya amma duk wa'ancan annabawa da aka faɗa da wa'ancan littattafai sun taƙaita ne ga iya mutanensu saboda haka wa kanan nabiyu ya ba'asu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila an-nasi ammatan to wannan shine to shi ta fuskar gargadi mumini ya shiga kafiri ma ya shiga amma bashirun ko bashiru mai gargadi ne lil mu'minina ga masu imani khassatan kebanci ita bishara ba a yanta sai ga mai imani in ma an yi ta ga wanda ba mumini ba to wannan harka ce ta balaga min babil majas min babil isti'ara ko kinaya kamar can fa bashirhum bi azabin ali to sai mala ya ce wa jahadu wahidin inkarin ɗaya daga cikin littattafan nan ko manzannin nan ka jihadi kulliha kama kayan inkarin duk sauran littattafan ne sufa ibrahim in ka yi inkarin su to ka yi inkarin duka sauran littattafan kenan tun da dukkaninsu daga allah suke sai ce ya waila ya azaba mai tsanani ga man jahada ga wanda ya yi musu wanda ya musu wani abu daga cikinsu mimman safiha daga cikin waɗanda suka jahilci addini safiha a nan mai ma'ana jahila dama akan ce safihun wani lokaci ana nufin jahil akan ce safihun wani lokaci ana nufin da'ifin ra'ayi wanda ra'ayi ne na da rauni to amma nan jahilci ake nufi sai mala ya ce ittafaqat dukkanin littattafan nan gaba ɗaya sun yi ittifaƙi lada usuliddini game da bayani game da tushen addini shine tauhidi ba su yi saɓani ba anan shi tauhidi tun sadda Allah ya kafa duniya gudana babu saɓani ba a taɓa turo wani manzo an ka yi saɓani akan tabbatuwar Allah ɗaya ba ne babu eh ba ma alimtu lakum min ilahin gairi ko wani annabi zaka ji haka yake faɗa kowane manzo haka yake faɗa wala qariba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa tajtanibu to wannan tun farkon duniya haka ya ci gaba da tafiya shi tauhidi ba sabani in kaga an samu sabani to mutane na sun ka saba da gangan amma tauhidi gudana eh tauhidi gudana Allah bai raba tauhidi ba to sai ce wa ikhtalafat amma littattafan nan sun yi saɓani fil hukumi wajen hukunci yana nufin alhukumil far'i abin da ya shafi fiqihu da sauransu abin da ya shafi sallah abin da ya shafi zakka azumi wannan akwai saɓani yadda muke sallah ba haka ake yi zamanin annabi isa ba zamanin annabi musa ba haka suke yi ba don mu kaga ga yini sallah biyar muke yi ko to amma annabi musa sallah hamsin suke yi ga yini al'ummarsa to ka gani to shi ne mala ya ce wata ne da kuma bayanin hukunce-hukuncen sun sassaba mu za ka ga alkur'ani to bayanin sana daban ne daki-daki ne komai rashin fahimta ka inda mai bayani ya bayani sai ka ka gane wayan sahun lahiku min hassabika kuma su littattafan nan da aka ambata allahiku wanda ya sauka daga baya to yansahu yana goge assabiqa minha wanda ya gabace shi saboda haka suhufu ibrahim da attaura ta zo sai ta shafe su attaura da injilu ya zo sai ya shafe su haka shi kuma ƙur'ani da ya zo sai ya shafe su gaba ɗaya to haka tsarin Allah yake ya ce kulliya nau sai dai goge wani lokaci ana samun gogewa ta gaba ɗaya ta gaba ɗaya kamar yadda ƙur'ani yawwa littattafan kaga shi ƙur'ani da ya zo gaba ɗaya goge su domin duk littattafan nan gaba ɗaya duk abin da ke cikinsu ƙur'ani ya ƙunshe shi sai ce aufil juz'i ko kuma a goge wani yanki sai a tabbatar da wani hukunci wannan ana haka akwai su abubuwa da dama za ka samu a zamanin annabi musa kuma har yanzu sai ƙur'ani ya ƙara tabbatar da su abin da ya tabbatar da wannan ba a kira ne gogewa amma akwai abin da kuma za a zo hukunci ne gaba ɗaya sai a goge shi a gani mu da aka zo ba a goge sallah ba amma sai aka rage sai aka maishe su biyar biyar ne a suna amma a lada kuma hamsin ne sau da haka in kai salloli biyar to za a baka lada sallah hamsin amma in ka yadda an ka ce kai to sai malam ya ce faƙabal ka karbi wannan bayani wasiƙa kana mai amintuwa da zuciyarka ba tare da kana mai shakka ba bi ma'ana ka zama wasiƙa mai siƙa akan wa'annan bayanai da ake gaya maka sai ce to ka sani wa fuqidat duk littattafan nan fa an rasa su kar wani ya zo ya ce maka ai ga attaura ai ga injila ai ga zabura babu su au hurrifat wasu kuma an juya su Hmm? wasu suna na amma an juya su ba yadda Allah ya saukar da su ba kamar injil gairar lazi hafizahullahu banda wannan da Allah ya tsare shi ne alkur'ani amma da littafin da ba kur'ani ba ɗayan biyu ne ko an rasa shi kwata-kwata Allah ya ɗauki abi ne don al'ada ubangiji can annabawan da suka gabata mafi yawanci in ya turo manzo ya ba shi littafi manzon lokaci ne ya ƙare to sai Allah ya sake ɗauke littafinsa mu ma haka za a yi kamar da zai faɗa idan kake ganin ƙur'anin nan daga baya Allah zai ɗauki abi ka buɗe mushaf amma babu ko ɗigo guda takardu ne kawai fariƙal saboda ya gama nashi aiki wanda ya yadda ya yadda wanda bai yadda ba shi kenan au hurrifa wasu kuma an jujjuya su kamar bible ɗin nan misali da ake ta abin nan da shi to ko da an samu wasu maganganu da eh haka suke daga Allah to za ka gaba su da yawa galibinsu an juya su ba haka suke ba wasu ma na ganin ma a'a ba ba ainihin injilu ne na asali da Allah ya saukar ba shi bible almajiran annabi isa na sun ka zauna sun ka rubuta abinsu shi yasa lokaci lokaci suna yi suna gyara to inda daga Allah yake yi ana wani kanikanci bai yiwa ko Hmm? to shi yasa ya ce fahatas to kai bibe aiki ko riko da wannan da Allah ya tsare shi ne alkur'ani shi Allah ya riga ya tsara abi ne inna na hannu na zalna zikira wa inna lahu lahafizu ko ba haka Allah ya faɗa ba to amma duk wanda ba shi ba Allah bai yi wannan alkawali ba shi ƙur'ani Allah ya alƙawalin babu wanda ya iya taɓa shi harafi guda in ka taɓa to Allah ba zai bari ba Allah ya yi tawallin tsare abi ne eh to ka gani ya yi tawallin tsare abi ne saboda haka duk wanda ya ce ma ƙur'anin nan wai juyayye ne to shi a juyayye kamar yana ƙaryata Allah ne tunda ya ce la ya atihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi to kaga magana ta ƙare ta gaba ko ta baya ba yadda za a yi barna ta shigo ma alkur'ani shi yasa da ka zo ka taba wani abu sai ka ga asirinka ya bayyana Allah ba zai kyale ka ba to shine ya ce fahata zai aifatta be ka bi wannan na ƙarshen da ji an ce maka shi ba a juya ba waɗancan da ke yiwo ko an juya ko an rasa su to hita batunsu sai ya ce kai huwa alƙur'anu shi wannan da Allah ya tsare in baka sani ba shine alƙur'ani annasikhu wanda ya goge duk wani littafi da ba shi ba saboda haka tussar da Allah ya saukar da alƙur'ani to ya riga ya goge kowane littafi saboda haka bai halatta a bauta ma Allah da wani littafi in ba alƙur'ani ba bai halatta ai addini da kowane irin littafi in ba alƙur'ani ba shi yasa yana daga cikin kuskure mutum ya ɗauko wani littafi wai da suna zabura wai shi wa'azi yake yi wannan ba daidai ba ne an shafe zabura ba a wa'azi da ita ba abotan Allah da ita to haka kuskure ne kuma ka ɗauko wani littafi da sunan wai bible kai kana ganin cewa ai shi ne injilu wai kana bautan Allah da shi ko kana wa'azi da shi wannan ba addini ba ne ɓata ne batani eh to wa zakir bil qur'ani an kace man ya khafu wa'idi in za ka yi wa'azi cewa an kai kai da qur'ani ba a ce kai da bible ba eh ko an ce ai da bible to me yasa wani zai koma gehe ya ce shi da bible yake wa'azi hmm? wannan bata ne kenan bible din ya fi ƙur'ani sazo ka ji tsoron allah kakkabar musulunci akwai akwai littafin da ake tunanin in wata halitta ta ji shi za ta yi bai tasiri kamar ƙur'ani to duk wanda ƙur'ani bai shirya da shi ba mina na zai shirya da shi ka gani idan ya yi tasiri ga wayancan manya-manya arna na zamanin annabi sallallahu alaihi wa'anda suka fi kowa taurin kai to bale waɗanga da abin nan nasu ma shaidanci ɗaya ne to bata ce wannan ba addini ba haramun ne a yi wa'azi da bayo ka rike alkur'ani wanda allah ya neme ya shiryar da shi wallahi yana saurare zai yarda wanda kuma kaga an karanta masa bai shirya ba to dama haka allah ya kaddara amma dai yanzu an yanke hujja an yanke hujja almuhaiminu kuma ƙur'ani shi ke ba da shaida a kan gaskiya wa'yancan littattafai da suka gabata akan ce hai mana zaidun ala kaza bi ma'ana shahida ala kaza to ƙur'ani shi ke ba da shaida cewa a taura gaskiya ne daga allah injilu ma haka zaburu ma haka suhufi ibrahim ma haka to sai ce alhakimu kuma ƙur'ani shine alƙali kenan duk abin da ba qur'ani ba mahkumun ne alqur'anu hakimun alai ko ba haka ba to in ka zo da wani abu kace wai da shi za a addini ko da shi za a wa'azi to kaga ka ce qur'ani bai isa ba har yanzu ya kamata a zo da wani abu wanda wannan ma sai ya koma ga aqida shi'a wai qur'ani ba zai wadatar da mutane ba wai sai an ƙara da wani abu to mina na za a karawa da shi duk abin da za ka karanta bible sai dai don ka nuna bata ne amma ba da zimma cewa da shi kake so ka shirya da mutane ba ya halatta kamar yadda za ka karanta wasu maganganu marasa kyau ka nuna cewa wannan bata ne amma dai wa ƙur'ani ya zan shine jagora saboda a nuna ma mutum ko ya musulunta to da ƙur'ani zai zai musulunci ba da bible ba to amma ka kira mutum da bible ya musulunta kuma ka ce shi shari'a da alƙur'ani haka akwai tifka da walwala to sai ce annuru kuma ƙur'ani shine haske almubinu shine mai bayyana gaskiya al'amin kuma ƙur'ani shine amintacce daga juyawa ba wani wanda zai zo ya iya juya alkur'ani wa kulluha amma duk littattafan nan kaka ji an ce qur'ani ya shafe su to ya ce wa kulluha dukkanin su wajibatu ihtiramin wajibi ne a girmama su tunda dama can baya ya faɗa cewa a ƙaryata guda daga ciki kaba ƙaryata sauran ne la taqra anna su waɗancan da sun ga gabata mali ya ce kakka karanta kakka karanta su kakka karanta zabura kakka karanta injilu kakka karanta taura da sauransu makhafata ikhtirami domin jin tsoron kakka karanta abin da yake kai ka karanta da niyyar magana Allah ce to ashe an tauye ta baka sani ba an rage ta ba haka take ba to ka gani ko za an juya ta baka sani ba to amma shi ƙur'ani tun da shi yana da wannan kariya kaga baka da matsala ɗauki abin ka kai ta karantawa amma duk abin da ba ƙur'ani ba to karka karanta shi domin jin tsoron karka karanta abin da na kasu shi kuma duk abin da ya fito daga Allah baya da na kasu to shi yasa alhassan albasari ya ce duk wanda ya karanta aya ba daidai ba to ba ha ƙur'ani ya karanta ba wani abu ya karanta na daban eh in ka karanta ƙur'ani ka canza harafi ko ka canza wasali to wannan lokaci ba ƙur'ani ka karanta ba a wani abu ka karanta naka na daban eh don in ka ce ƙur'ani ka karanta to kamar ka ce Allah ya faɗi abu bisa kuskure an gane to kaga jingina ma Allah kuskure shirka ne hmm? shirka ne to shi yasa ya ce mallahana fil ƙur'ani faƙari ka zaba alallahi duk wanda ya karanta ƙur'ani ya yi kuskure ya canza wasali ko ya canza harabi kuma ya ce ya karanta ƙur'ani to yawa Allah ƙarya don abin da kika so ya nuna wannan kuskuren daga Allah yake to kuma haka ne to kaga yawa Allah me yawa Allah ƙarya ko ka karanta hadisi ka karanta shi ba daidai ba to kawa manzo Allah ƙarya domin da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ka kuskure mu muna ka karanta wasali ba daidai ba amma manzon Allah bai kuskuren nahau eh saboda haka mahama rawaita anhu wala hanta fihi faqad kazzabta ala rasulillahi haka al-imam al-asma'i yace duk sanda ka rawaito hadisi daga manzon Allah sai kai kuskure komi kankantarsa komi girmansa kuma kace daga annabi to kawa manzon Allah ƙarya saboda haka kuma ya faɗa man ka zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar to sai an kiyaye shi yasa daga cikin dalilan da malamai ke kawo na aza ilimin nahau akwai maganganu da yawa to akwai kissa da suke kawowa daga sayyidina Umar wata rana wani ba kauye ya shigo Madina zamanin halifacin sai da na umar sai ya nemi wani alaramma ne zai karanta mai ƙur'ani saboda ya ji dai yana ta jin labarin ƙur'anin nan to amma yana so ya samu wanda ya iya karatu ya karanta masa sai aka haɗa shi da wani sai karanta mai suratul tauba da ya zo ga ayar annallaha bari'un minal mushrikina madadin wa rasuluhu sai ce wa rasulihi to shi kuma ya san luga shi ba larabe sai ce a Allah ya barranta da mushrikai kuma ya barranta daga da annabi ya ce to ni ma ka shaida na yi baran-baran da annabi da mushrikai tun da dai Allah ya ce ba ruwa ne da annabi kuma shi da ma ya shigo ne don ya ji ƙur'ani ya musulunta sai labari ya kai masa yadda na umar cewa ga abin da a arabi ya ce ce a tai a zo da shi ka zo da shi kai a tabara'u na rasulillah yanzu za ka yi bara'a da manzon Allah ce a ba laifi na bane qur'ani qur'anin ko an hakaranta ya ce ya an hakaranta ya ce anna Allah bari'un min al-mushriki na wa rasuli ce ai ba haka ayi yake ba ya ce ya yake ya ce an Allah bari min al-mushriki na wa rasuluhu ya ce eh to haka abu yake to in haka ne nima na yi bara'a da mushrikai ina tare da annabi to da haka sai sai da na umar ya sa ka'ida tun daga wannan ranar ya ce Allah ya ƙara annal qur'ana illa alimin bil arabiya daga yau kan mu sake jin wani ya karanta qur'ani sai malamin larabci an gasa doka duk wanda ba malamin arabiya ba kashi ba wai ya yi wa'azi ya ma yi tilawa haramun to haka sai da na umar ya sa doka ya ce domin an ka kyale mutane to za su haddasa mana bala'i shi kenan haka ko ta tabbata duk wanda haga ya karanta alkur'ani wannan lokaci to an tabbatar da malami ne ya san arbiya ya san nahawu ya san sarfu ya san yadda larabawa ke magana mai da shi a arabi din nan jahili ne bai taba jin qur'ani ba sai ranat amma kaga ana yin kuskure shi kai wannan ba maganar Allah ba ce in ku har magana Allah ce to ni ma ba ni ba annabi to ka gani to haka suke to hawa ne ya ce maka wai arbiyan nan ba dole ta ba wai in ka gara maka in ka gara maka bari to sai ce ammal qur'anu amma shi qur'ani kulka ce kalamun lahi maganar Allah ce lafzan da lafazin wa ma'anan da ma'ana wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa lafuzan nan da kake gani da kuma ma'anat lafuzan duk daga Allah suke sabanin masu aqida cewa a'a a wato ma'ana ta fito daga Allah amma lafuzan ba daga Allah suke ba to wannan kuskure ne duna lishtibahi mal yace ba tare da wani rikici ba kuma minhu bada ƙur'ani daga Allah ya fito summa sannan ilaihi ƙarshen duniya ya rijo ƙur'anin na haka sani zai koma komi ta daɗe wata ran sai ka nemi ƙur'ani ka rasa saboda haka in kai addutsi game da harda to za ka waye gari harafi guda ba za ka iya kawowa ba na alƙur'ani Allah ya ɗauki abi in musafi dubu a gidanka ko da zaka duba babu ko bismillah babu digon nan ma na bi babu sun ko ba takardu kuma ya an tsare ka ka iya karanta bismillah ba ka iyawa kuma sai an yi wannan sannan duniya za ta tashi to shi ne ce sun mai ilaihi yarji'u da lafazin da ma'anat har da mai tafsiri ba za ka samu ba eh babu tunda ba ma'ana ba lafazi Allah ya kwashi komi laisa bi makhluqin kuma qur'ani ba abin halitta bane yace fasik ka amintu da wannan magana tan tafi sai ka amfana to ga abin da ake bukata ka dangane da qur'ani yace amin bihi kai imani da qur'ani wa haƙƙi manhu kuma ka sanya ƙur'ani ya zamo shine alƙali duk sanda matsala ta taso ma'ana ya zan abin da zai yi hukunci ga sha'anin rayuwarka gaba ɗaya ƙur'ani ne wa abud kuma ka bauta ma ilahaka ubangijin ka bihi da shi alƙur'anin ladar tahajjudi lokacin ibada cikin dare bai ma'ana in ka tashi ƙiyamun laili to yi ƙoƙari ka yi ta karanta alƙur'ani shine sifa ta mutanen kwarai rattilhu ka dinga rera alkur'ani daki-daki ba tare da gaggawa ba wahfazan kuma ka haddace alkur'ani yana cikin abin da ake bukata game da alkur'ani bayan abin da ya gabata to kuma ana bukatar a haddace shi tadabbar kuma ka dinga lura da ma'anoninsa afala ya tadabbaru na alkur'ana wa'amala wa'amalan ne to amma sai aka aka yi badalin nunu tauki da alhafifa sai aka kawo alif dama haza ja'izu fil luga eh wa amalan sai aka goge wannan nunu eh yawa sai yawa ya gari wa amala to sai aka kara alif eh wa amala eh to ya halatta a luga sannan ka yi aiki bihi da shi alkur'ani wa alliman kuma ka karantar da lahu ga shi ƙur'anin nan kullal wara kullal mala dukkanin halittu duk wanda ya nemi ka karanta bi alkur'ani ka karanta ma'ana ka haddace kana tadabburi kana aiki da shi to kuma zauna ka dinga koya wa mutane abin da ya kunsa waɗanga abubuwa su ake bukata ga kowa duk wanda an mumini dangane da ƙur'ani abinda ake neman sa kenan ya yi imani da shi ya sanya ƙur'ani shine alƙalinsa sannan ya dinga tilawa cikin dare da shi sannan kuma ya haddace shi sannan ya dinga tadabburi ya yi aiki da shi kuma ya dinga karantar da mutane shi in ya fahimce shi sai ce amma haka sani wa laysa mu'minan bihi bai zama wanda ya imani da ƙur'ani ba ba a cewa ya yi imani da ƙur'ani man kazzaba shay'an duk wanda ya karyata wani abu min akhbarihi daga wani abu daga cikin abin da qur'ani ya bada labari qur'ani ya bada labari ka abubuwa da yawa to duk wanda ya karyata wani sashe daga ciki ba mumini bane ko ya karyata wani harafi ko wata kalma ko wani hukunci to wannan bai imani da alqur'ani ba auta jannaba ko kuma wanda ya jiwa da ƙur'ani bai karanta ƙur'ani bai aiki da shi bai koyonsa to shi ma bai imani da ƙur'ani ba ko ya ce shi musulmi ne to bai da ƙur'ani ba wanda ya nesa da alƙur'ani alamun cewa ka yi imani da ƙur'ani to a ganka kusa da shi eh to amma abinci kawai gidanka ma har da ƙur'ani babu ba ka zuwa makaranta ba ka da malami kada ba da imani da ƙur'ani da'awa ce kawai a wista halla minhu ma harrama haka nan wanda ya halatta abin da ƙur'ani ya haramta shi ma bai imani da shi ba a wai ita kadar ta harifa ko ya kudurta cewa ƙur'anin na an juya shi kama aƙi da shi'a cewa alƙur'anu muharrafun sahabbai sun jirkita shi akwai surorin da sun ka cire kaza kaza da sauransu to su ma waɗannan ba su yi imani da ƙur'ani ba au na ƙasan ko wanda ya ce ƙur'anin nan na da na ƙasu ba kwamfiliti ba ne eh to shi ma ba mumini ba ne game da ƙur'ani to ra'au waɗanga abubuwa da kaji an faɗa abinda malaman sunna sun ka gani a matsayin aƙida kenan saboda haka wawul jama'a tana ko ba ga ahli sunna wal jama'a to nan za mu kwana babin ya ƙare wani sati sai a tashi bayanul imani bin rusuli za a yi bayani akan abin da ya shahi manzannin Allah so subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh